غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهتصاتها وكل مهتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إن كدوب صحيح سنن النساء حديثي ندبو بيرد أريد بيرد أبو مشابكه da kuma silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 443 har wa yau hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 940 da kuma hadisi na 2967 abu huraira ya ruwaito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah abu huraira ya ruwato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu billahi min jari su'i fi darin muqama ya ku musulmai ku rika neman tsarin Allah game da mugun makwabci a gidan da kuke zama in ji annabi muhammad ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'izu billahi min jari su'i fi daril muqama ku musulmai ku rika neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin mugun makwabci a gidan da kuke zama. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana umarni ga al'ummarsa cewa su rika neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin mugun makwabci. Jama'a makwabta iri-iri ana samun makwabcin da bayi da sharri. sai dai kuma kai ba ka sanin zukatan mutane Allah shi ya bar wa kansa sanin gaibi don haka ka bar al'amarin ga Allah maɗaukaki mafi dacewa ka ɗauki umarnin annabi Muhammad ka riƙa neman tsarin Allah maɗaukakin sarki game da sharri na mugun makwabci da ba a samu da manzon Allah bai yi wannan umarnin ba kamar yadda kake da niyya na zama a gidanka zama na dindindin haka nan kake buƙatar wannan addu'a buƙata ta dindindin har abada babu wata rana da ya kamata a ce ka bari ba ka yi wannan addu'a ba me yasa saboda shi kansa manzon Allah baya ga cewa ya yi umarni ga al'ummarsa su rika yin wannan addu'a suna neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharri na mugun makwabci. ka duba sahihul adabin mufrad hadisi na 1170 hadisin kuma yana silsilatu sahiha a mujalladi na uku shafi na 429 da abu huraira da uku batu bin amir sahabban annabi muhammad ne mutum biyu waɗannan sahabban na manzon allah abu huraira da uku batu bin amir sun ba da labarin cewa lallai wannan addu'a tana cikin addu'o'in da manzon Allah ya rike a rayuwarsa saboda muhimmancinta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqam babu ko shakka wannan yana cikin addu'o'in manzon Allah kun ga da farko manzon Allah ya umarci al'ummarsa su rika yin wannan addu'a su rika neman tsarin Allah game da sharri na mugun makwabci baya ga cewa manzon Allah ya yi wannan umarni sannan shi da kansa ya yi aiki da abin da ya umarci al'ummarsa su yi abu huraira da uku batu bin an sun ba da labarin cewa hakikatan daga cikin addu'o'in annabi muhammad akwai wannan addu'a ta neman tsarin Allah game da sharri na mugun makwabci manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam ya Allah ina neman tsarin ka game da sharri na mugun makwabci a gidan da nake zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a a cikin sallolinsa yana wannan addu'a a duk lokacin da ya samu dama babu hadisin da ya ayyana mahalli guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da wannan du'ai illa dai manzon Allah ya yi umarni musulmai su riki wannan addu'a kuma shi da kansa ya rike addu'a din idan kana son ka samu cikakken tsari na Allah matsaukaki a gidanka to ka yi riko da sunnar manzon Allah wanda duk yake so ya samu cikakken tsaro a gidansa wallahi jama'a mutane da yawa sun halaka saboda ƙoƙarin nema wa kawunansu tsaro a cikin gidajensu har in kana son ka samu cikakken tsaro a gidanka don Allah ka koma ga sunnar annabi Muhammad wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da annabi ya rike a rayuwarsa kuma ya samu cikakken tsaro na Allah maɗaukaki a gidansa. manzon Allah da kansa yana wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqam ya Allah ina neman tsarin ka game da sharri na mugun makwabci a gidan da nake zama kuma na biyu Abu Huraira ya daɗa ba da labarin hadisin annabi Muhammad manzon Allah ya ce idza kharajta min manzilika fa salli rak'atayn idan zaka fita daga gidanka a lokacin da kai niyyar zaka fita daga gida manzon Allah ya ce to kai kokari kai sallar nafila raka'a biyu tamna alika makarajar soyi waɗannan nafilfilu guda biyu a dalilinsu za ka samu kariya game da mummunan fita fitan nan da za ka yi ba zai zama mummunan fita ba in ji annabi muhammad wa idza dakhalta ila manzilika kuma to lokaci duk sa'ilin da ka shiga gida ka yi nafila raka'a biyu kuma duk sa'ilin da za ka fita ka yi nafila raka'a biyu menene hujja shaykhul islam ibnu taymiyyah Allah ya masa rahama a cikin majmu'u fatawa mujallar na 23 shafi na 186 yace dukkan wata nafila dukkan wata sallah wacce take da sababi kana da damar ka yi ta a kowane lokaci in dai nafila tana da sababi to kana da damar ka yi ta a kowane lokaci nafilar da ba ta da sababi ita ce wadda ake hana ka yin ta a lokutan da aka hana musulmi ya yi sallah kamar lokacin da rana take fitowa ko lokacin da take faduwa amma matukar wannan nafila tana da sababi to daidai ne ka yi ta a kowane lokaci ka samu hali na uku wani hadisi ne na anas bin malik wanda ya tabbatar mana wata hanya da ake samun tsaron allah a cikin gida hadisin shekul islam ya saka shi cikin littafinsa alkalimu tayyib shafi na hamsin da tara hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai fita daga gidansa sai ya ce bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahi za ka fita ne daga gidanka sai ka ce bismillahi tawakkaltu alallahi la ilaha illallah wata riwaya aka ce bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billah waɗannan abubuwa guda uku ake so ka faɗa za ka fita daga gida bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billah ba a ce ka rubuta ka sha ba ba a ce ka rubuta ka ɗora a wuyanka ba ba a ce ka nemi kafan ragon layya ka rubuta ka binne a tsakiyar gidanka don ka samu tsaro na Allah ba annabi cewa yayi wanda ya faɗi waɗannan kalmomi guda uku bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah yana gama faɗin haka yuqalu lahu za a ce ku fita wa wuqita wa hudita kai bawan Allah an isar maka kuma an baka cikakken tsaro sannan ka samu shiriyar Allah in ka faɗi kalmomin nan guda uku kana samun wasu kalmomi guda uku ka ce bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah sai a ce ku fita an isar maka bukatunka da zaka fita nema wa wuqita kuma an tsare ka daga dukkan sharri wa hudita kuma an baka shari'a ta Allah matsaukaki manzon Allah ya ce wata naha anhu shaitan shi wannan mai gidan da yayi wannan addu'a kafin ya fita in yana tafiya ya gamu da shaitan matsawa yake ya bashi hanya shaitan kansa ba aljani ba shaitan kansa matsawa yake ya ce to gawa na ya fito fa yaqulu li shaytanin akhar yake ce ma wani shaytanin kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ruqiya in wani aljani yayi nufin tinkararka sai shaytan ya ce masa to ina zaka ci nasara akan mutumin da tuni ya samu shaidan shiriyar Allah ya samu tabbacin kariya na Allah sannan kuma ya samu tabbacin Allah ya isar masa bukatunsa ka yi riko da wannan zikiri in kana so ka samu cikakken tsaro a gidanka na ƙarshe hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 3,193 ummu salama Allah shi kara mata yarda matar manzon Allah ta ce manzon Allah bai taɓa fita daga gidansa ba face ya yi wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika an abilla au udalla أو أذل أو أذل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا الله إنا نيمان سألنك fitan nan da zan yi kada in yi dalilin batan wani dan adam kuma kada wani ɗan adam ya batar da ni fitan nan da zan yi ya Allah ina neman tsarinka kada in raba wani da imaninsa kada kuma ni wani ya raba ni da imanina ko in yi dalilin da zai sa wani mutum ya zame ya kauce ya bar tafarki madaidaici ya Allah fitan nan da zan yi ka kare ni kada in yi zalunci ni ma kuma kar a cuce ni sannan fitan nan da zan yi kada in jahilci wani mutum kada kuma wani ya yi jahilci a kaina waɗannan nau'ukan zikiri guda uku da kuma filin nan sun tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake son ya samu tsaro a gidansa sai ya yi riko da su wallahi jama'a wanda duk ya yi koyi da manzon Allah zai yi babban nasara laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya ku masu da'awan ahlus sunna kuna da'awan kuna son sunnar annabi muhammad to haƙiƙa kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah kada mu bayyana sunna a bakin mu mu ki tabbaka shi a gabubban in aka ce ma ga wata addu'a ta annabi muhammad kai mata riko da gaske in aka ce maka ga wani zikiri na manzon Allah ka yi riƙon wannan zikiri da gaske wake iya haka ba kura ba ne Allah ya ce liman kane yarjullah sai kawai wanda yake fatan ya samu rahama ta Allah wanda yake fatan ya samu rahama ta Allah shi kadai yake iya koyi da manzon Allah wal yawmal akhir wanda yake fatan ya samu rabo a ranar tashin kiyama wa zakara Allah kasira mutumin da yake yawan tuna Allah shine wanda yake kokarin koyi da annabi Muhammad akwai abubuwa da dama na kurakurai da suke aukuwa ga musulmai ta sashin ginin gidaje babu ko shakka kada ku manta gini kansa ya samu karantarwa daga annabi Muhammad amma da dama mutane ba su yin bincike akan matsala da ta shafi gini kuma wallahi ana samun kurakurai da dama akan waɗannan abubuwa nake so in mana matashiya abubuwan suna da daman gaske a wannan rana ta asabar 27 ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1429 daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2008 karkashin gayyatar alhaji umar waziri Allah shi kara mu rayuwarsa albarka abu na farko kada mu yi sakaci da waɗannan addu'o'i na annabi muhammad duk mutumin da zai yi gini to ya tabbata gida ya samu wani nau'i na zikiri daga bakin manzon Allah yanda ka san akwai zikiri da ake yi in za a shiga masallaci da wanda ake yi in za a fito daga masallaci haka dan gida yake da nashi nau'ukan zikiri kada ka yi watsi da zikirori da suka tabbata daga bakin annabi muhammad kamar misali wannan addu'a da manzon Allah yake yi Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqam kada ka yi watsi da waɗannan addu'o'i na annabi muhammad kada ka yi watsi da waɗannan nafifilu da manzon Allah ya karantar da mu ka koma kana rikon da abubuwan da su tabbata daga manzon Allah ba ka sani cewa ba ka samun tsaro a gidanka sai ka yi koyi da manzon Allah wanda zai tara mutane su sauke masa Qur'ani ya gina sabon gida yana son ya samu tsaro a wannan gida sai ya tara mutane su karanta Qur'ani a gidan nan kafin ya shiga sai a masa tambaya a ina kaga ana haka kadu fatawa lajnati da'ima mujallal na biyu shafi na 482 da mujallal na goma sha biyar shafi na 100 haramun dai musulmi ya tara mutane su karanta qur'ani don wata bukatar kashi ba shi da asali daga annabi muhammad duk wanda yayi ka tambaye shi ina hujja لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كما تاي أتي دق أبن دكك أي كتاوى كان دا حجة أكنسا kada ku manta ba ka samun lada akan wani aiki sai fa aikin da Allah ne ya ce ka yi shi ko manzon Allah ya ce a yi shi abin da ka kirkiro ma kanka ba ka samun lada a ranar tashin kiyama don haka bakar bin abdullahi a cikin littafin sa tasihu du'a shafi na 295 yake cewa ihdaru iddati ashkasin mutum ya tara wasu mutane kullu wahidin ya qara'u suratan muayyana kowane mutum ya karanta wata sura da aka ware masa thumma yud'a liman ahbarahum bayan an gama karanta qur'ani sai ayi addu'a ga wanda ya tara mutanen bisa'atin rizki Allah ya bashi wadata awul jahi ko ya samu matsayi awul waladi ko dawa haka za kullun ya'malu ala shakilatihi yace muta'abbidun bima la dalila alayhi ibada ce wacce babu hujja a kanta me ya kamata ka yi in kana son ka samu tsaro a wannan gida da ka gina ka koma ka yi kokari ka samo addu'o'in annabi muhammad abinda manzon Allah ya karantar a yi nan ka yi riko da shi yanda Allah ya yi tsaron gidan annabi Muhammad haka nan Allah zai tsare gidan wanda ya yi koyi da annabi Muhammad domin Allah ne ya ce ku yi koyi da manzona kada ka manta duk mutumin da ya yi riko da sunnar manzon Allah ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah shaidan bai cin nasara a kansa إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون شيئا ba shi da iko akan mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna waɗanda suka dogara ga Allah wanda waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi riko da sunnar annabi Muhammad kuma suka dogara da Allah maɗaukaki wannan sunnar ta manzon Allah ta isar musu wallahi shaidan bai cin nasara a kansu da za a tara bokan duniya akan su yi maka tsafi matukar kayi riko da zikirin manzon Allah wallahi ba su cin nasara inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu a inda duk kaji an ce tsafi ya ci to ya ci matsafi ne waɗanda suka jibinci shaidan shine shaidan ke cin nasara a kansu walladhina hum bihi mushrikuna waɗanda suke tarayya da shi mu yi kokari mu yi riko da sunnar manzon Allah mu yi watsi da duk abin da ba shi da asali a sunnar annabi Muhammad sai mu tsira da aƙidar mu kuma mu ci rabo a duniyar nan har kuma mu samu lada a kiyama na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ku shakka ya yi mana shari'a yadda za mu yi rayuwarmu hatta yadda za mu yi gini malamai suke cewa in ka duba sunnar annabi muhammad za ka samu annabi ya bayyana mana yadda ya kamata ma mu gina gidaje alal misali akwai hadisin da yake silsilatu sahiha hadisi na 282 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 887 hadisin sa'ad bin abi waqas manzon Allah yace arba'un min sa'ada wanda duk ya samu abubuwa guda hudu to ya samu kam jin dadin duniya in ji manzon Allah ishara ce mai hankali ke ganewa annabi bai ce ku yi ba sai ya ce wanda ya samu abu hudun nan to wannan mutum fa ya samu iyakan jin daɗin duniya me ake nufi yi kokari ka same su ko manzon Allah ya ce almar'atu saliha wanda ya samu mata kware to ya samu jin daɗin duniya sai manzon Allah ya ce wal maskanul wasi'u wanda ya samu gida mai faɗi ya samu jin daɗin duniya wal jara salihu wanda ya samu makwabci na kwarai wal jaru salihu mutumin da ya dace ya samu makwabci na kwarai shi ma ya samu jin daɗin duniya sai manzon Allah ya ce wal markabul hani da wanda ya samu abin hawa mai saukin sha'ani wanda ya hada abubuwan nan guda hudu to shi kan jin daɗin duniya sun haɗu a gunsa sai annabi ya faɗi kishiyoyinsu ya ce wa arba'un min shafa'a kuma kishiyoyinsu guda hudu su ne wahalar duniya wanda duk ya samu hudun nan to iyakan wahala tana kansa annabi ya ce aljaru su ka samu mugun makwabci wal mar'atu su ka samu mummunar mata wal markabu su ka samu mummunan abin hawa akwala wal maskanu bayyiqu sannan gidanka ya zama matsatse inji annabi Muhammad yace to idan abu hudun nan suka hadu a gunka iyakar wahala ta kare a kanka kaga manzon Allah bai ce ku dauka ko ku bari ba ishara ce mai hankali ke ganewa ashe in kana son rayuwarka ta yi kyau farko kafin ka yi aure dubi matar kwarai abinda manzon Allah yake nufi kenan ka tabbata ka zaɓi makwabci na kirki kafin ma ka yi gida in ji manzon Allah idan ka samu matar kwarai makwabcin kwarai annabi ya ce to gidan da zaka gina kuma ya zama almaskanul wasi'u gida mai faɗi kada ka yi gida matsatse ta sai a ringa ajiyar tukunya a ɗakinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walmarkabul hani ka samu abin hawa mai sauƙin sha'ani wanda duk ya haɗa waɗannan abubuwa to ya samu daɗin duniya wanda ko ya ƙi haɗa su to ya samu wahala ta duniya akwai riwaya ta sa'ad bin abi waqqas tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1047 wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun min sa'ada abubuwa guda uku sun shafi jin daɗin duniya wa salasatun min shaqa'i abubuwa guda uku sun shafi wahala ta duniya annabi ya ce famina sa'adati yana daga cikin alama ta samun jin daɗin duniya almar'atu ka samu mata ita wannan mata taraha tu'jibuka in ka daga ido ka kalle ta sai ta baka sha'awa duk sa'ilin da ka ɗaga ido ka kalli wannan mata sai ka ji daɗi to ka yi sa'a in ji manzon Allah wa tagibu anha fa ta'manuha ala nafsiha wa malika in baka gida ta yi riƙon amanar ita kanta da kuma dukiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu wadi'a waddabatu takunu waqi'a ka samu dabba wacce ke mai saukin hali sannan sari'atul mashi wato wadda take saurin tafiya abin hawanka ya zamanto mai kyau ba mai yawan tangarda ba wato hiquka bi ashabika ko tafiya ake yi wannan abin hawan zai isar da kai ga abokan tafiyarka sai manzon Allah ya ce wa daru takunu wasi'a gidanka ko ya zama mai fadi kasiratul marafiki yana da yawan abubuwan bukatu matukar gidanka yana da faɗi to ka hada abun abun wato abubuwa uku din nan na jin daɗin duniya sai manzon Allah ya ce wa mina shakai alama ko ta wahalar duniya ita ce almar'atu taraha tasu'uka matarka in ka daga ido ka kalle ta sai ranka ya bace wa tahmilu lisanaha alayka sannan ta dauki harshen ta ba ta rige maka komi bayan ba ka ganin kyanta sannan kuma maganar ta ma babu daɗi ku duba yadda manzon Allah yake shiryar da al'ummarsa manzon Allah ya ce wa in gibta anha ita ko wannan mata in baka gida ne lamta amanha ala nafsiha wa malika ba ta riƙon amanar ita kanta bare kuma dukiyarka to inda duk wannan ya haɗu gare ka babu ko shakka ka samu wahala ta duniya Allah shi kare manzo Allah ya ce wa dabatu takunu katufan abin hawanka ya zama mai yawan tangarda fa in darabtaha aqabatka in doki ne kada ke shi sai ya wahal da kai wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabika in kuwa ka bar dabban ba ta isar da kai ga abokan tafiyarka wato kamar doki ko kuma jaki idan ya zamanto abin hawanka yana da tangarda yana da matsala manzon Allah ya ce to babu ko shakka ka samu wahala ta duniya ka dubi rayuwar mai akwala ku yi hakuri iyakar wahala ta kare a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara da abubuwan da za mu yi mu samu daɗin duniya don haka ko gini za ka yi ginin nan a sunnar annabi Muhammad a shiryarwarsa ɗaki in za ka yi ka yi shi wadatacce da faɗi wanda al'imamul minawi a cikin sharhan wannan hadisi a faidul kadir a mujallar na uku shafi na ɗari uku da tis'in yake cewa wannan ba sharaɗi ba ne illa dai shiryarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya danganci halin mutane bin nisbati li hali asakin wa iyalihi wannan ya danganci halin mutumin da ya gina gidan da kuma iyalinsa za ka samu wani mutumin karamin gida yana wadatarsa wani kuma sai babban gida wani matatsan ɗaki yana isansa wani kuma dole a samu ɗakin yana da faɗi amma manzon Allah yana mana ishara matukar kana son ka samu kwanciyar hankali na duniya to ɗaki in za ka gina shi ɗakin ma ya zan yana da faɗi Allah shi samu gani matashiya ta uku mutane da dama sun mai da gini abin gasa da alfahari da wato kasaita a wannan zamani da dama mutane ba su yin gini saboda larura mutane suna gini ne na alfahari da kuma kasaita wannan ya saba siffar bayan Allah da Allah maɗaukaki ya siffanta a cikin suratul furqan Allah maɗaukaki yana siffanta bayansa ibadur rahman bayansa keɓaɓɓu bayan Allah mai rahama suna da siffofi daga cikin siffofinsu Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam allazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama إنها ساءت مستقرا ومقاما Allah madaukaki ya ce bayansa na kwarai suna wato cikin waɗanda suke irin wannan addu'a rabba na surif anna azaba jahannama ya ubangijin muka kawar mana da azaba ta wutar jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'ad mustaqarra wa muqama yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما baya ga cewa bayan Allah na kwarai suna kokarin addu'a Allah ya musu kariya game da azabar wutan jahannama sai Allah ya siffanta aikin su yace wallazina idza anfaqu su ne mutanen da in sun batar da kuɗi al-infaq in sun batar da dukiyansu lam yusrifu ba su yin barna wa lam yakturu kuma ba sa mako wa kana baina zalika qawama bayan Allah na kwarai tsaka-tsaki suke ko da gini mutum zai yi idan yana kokari ya zama mutumin kirki to ya guji gini na kasaita ya saba ma siffan bayan Allah na kwarai babu ko shakka hadisai da dama sun tabbata daga annabi Muhammad waɗanda suke nuna mana cewa gini ɗin nan da muke ganinsa yana da haɗari a rayuwar musulmi da zarar mutum ya mai da gini gabansa to ta ya koma bautan wannan gini ya koma hidima ga wannan gini wanda hadisi ya tabbata da khabbab bin al-aratti yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2483 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 8007 yana silsilatu sahiha hadisi na 2831 manzon Allah ya ce mana yi ujarun rajulu fi nafaqatihi kulliha illa turabi dan adam duk abin da yayi a duniyan nan ana ba shi lada banda gini in ji manzon Allah wannan kadai ya isa ka gane gini yana da haɗari yi ujarun rajulu fi nafaqatihi kulliha illa turabi أو قال إلا البناء a wata riwaya manzon Allah ya ce illa turabi sai dai ƙasa in dai ƙasa aka ɗiba aka ɗora a kan ƙasa muddin ba masallaci ba ne to babu shakka wannan mutumin ba shi samun lada hadisin nan ya inganta daga manzon Allah ka duba tuhfatul ahwazi sharhin hadisin a mujallar na shida shafi na ɗari uku da hamsin da biyar malamin ya ce wa hada fi bina'in lam yuqsad fihi qurba ginin da duk kai baka yi nufin ka samu kusantar Allah da shi ba aw kana fawqal haja ko kuwa ginin gida na'am gida larura kowa yana bukatan yayi mahalli to amma akwai gini na larura akwai kuma gini na alfahari da zaran ginin ka ya ɗara gini na larura to wannan gini ba ka samun lada a kansa wannan ita ce fassarar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al-Imam al-Minawi shi ma da yake sharhan hadisin a cikin Faidul Qadir mujallal na biyar shafi na goma sha takwas yace innal imarata mutanawwi'a wani malami yana cewa gini da kuke gani yana samun hukunci daban-daban gini yana samun hukunci daban-daban kuma hukuncinsa yakan caccanza ya ce ila wajibin gini yakan zama wajibi hukuncinsa yakan zama wajibi ga kowa ya samu mahalli inda zai rufe asirinsa ashe ka yi ƙoƙarin ka sami gida a nan wajibi ne a kanka don ka yi mata kana da 'ya'ya ba ka da gida kaga mutum yana cikin larura don haka ashe gini yana zama wajibi saboda mutum ya rufe asirinsa sannan wani dubin gini kuma yakan zama mustahabi yaya gini yake zama mustahabi shine inda bai zama maka tilas ba babu mamaki kuna da gidan gado da babu wanda ya ce ka tashi amma duk da haka sai ka ga wannan gida na gayya ne ina laifi ni in yi nawa daban ko to wannan babu laifi don kayi naka wa mubahin sannan akwai ginin da ke zama halal mutum ya yi shi babu mamaki kana da bukatar ka gina shaguna saboda 'yan kasuwa su kama haya kana samun kuɗi kana rufe asirinka wannan mubahun ne ba a ce wajibi ba ko bai zamanto maka tilas ba ko wa makaruhin gini yana zama makaruhi ta ina gini ke zama makaruhi shine bayan ka gama ginin ta wajen kwaskwari ma nan ake samun makaruhi babu ko laifi don kayi fentin gida amma fentin ai iri iri ne ko sai ka aika a kawo ma fenti daga amurka wani fenti ne da ake sayan sa dubu ɗari biyu ko ko miliyan guda kaga nan kuma ka wuce matsayin larura gini kan zama haramun iji wannan malamin ta ina gini yake zama haramun shine inda mutum ya wuce kima an wuce haddi na larura an koma kuma haddi na alfahari shi yasa da dama wasu malamai suka saka gini daga cikin manyan zunubai sababin manyan zunubai kamar in ka duba azawajir na ibn hajar alhaitami ya saka babi guda daga cikin kaba'ir albina'u fawqa alhajati lil khuyala mutumin da zai gina gida gidan nan da ya gina saboda alfahari to babu ko shakka wannan ginin nashi yana cikin yana cikin manyan zunubai wato kaba'ir Allah shi kare mu don haka yana daga alamomin tashin kiyama abu ne wanda bai auku a zamanin annabi muhammad ba a zamanin manzon Allah mutane suna gini ne saboda larura manzon Allah ya ba da labari hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim ka duba irwa'ul galil mujallar na farko shafin 32 inda manzon Allah ke cewa la takuma sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan kiyama ba za ta tsaya ba sai an wayi gari mutane suna gasa ta wajen gine-gine ashe gasa ta wajen gini gini na alfahari gini na nuna kasaita alama ce ta tashin kiyama ka duba bayanin ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallar na goma sha uku shafi na tamanin da takwas ya ce wa ma'anar taqawul fil bunyan abinda annabi yake nufi da cewa yana daga alamar tashin kiyama mutane za su koma gasa ta wajen gini abin da ake nufi da at-tatawul tsawwalawa inna kullum mimman kana yabni baitan zaka samu mutum ne yana kokarin gina gida amma yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'il akhar makwabcinka yayi gini hawa daya sai kace ni sai nayi hawa biyu kaga an koma gasa abinda manzon Allah yake nufi kenan mutane za su koma gasa ta wajen gine-gine sai ibn hajar ya ce wa kad wujidal kasiru min zalika an samu haka ya auku wannan ya tabbata kenan mu'ujiza daga bakin annabi muhammad manzon Allah ya ce duniyan nan ba za ta tashi ba sai an waye gari mutane suna gasa ta wajen gini sai ibn hajar ya ce to gashi abin yana aukuwa wa huwa fi yana ta aukuwa har yanzu ibn hajar ko ya daɗe da mutuwa to ga wannan zamani fa ya za a kwatanta gini wanda Allah matsaukaki ya ba da dama kai tsaye a ƙur'ani a gina shine masallaci gini na gidanka wannan larura ce in ma babu gini ba za ka mutu ba ko amma in za ka yi ginin nan to kai hatara amma masallaci kam ya samu izinin Allah fi buyutin azinallahu an turfa في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع جداجي داكنا وأن الله يإذني أجناس ويذكر فيها ألك ذكري أتكنسو ismuhu a ringa zikirin sunansa a cikinsu su ne masallaci shi ne wani malami ke cewa duk sa'ilin da kai gida to yi kokari kuma ka gina masallaci ko makaranta ya iya zama kafaranka in an samu kuskure ta wajen gininka wancan ginin ya samu izini daga ayar qur'ani kai tsaye hadisai da dama daga bakin manzon Allah ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim misali hadisin jabir النبي صلى الله عليه وسلم يتي من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله من بنى مسجدا wanda ya gina masallacin Allah nufinsa niyyarsa ya samu yardan Allah madaukaki banallahu lahu mislahu fi janna to Allah zai gina masa kwatankwacin wannan gini a gidan aljanna duk wanda ya gina masallaci saboda ya samu yardan Allah to zai samu kwatankwacin wannan gini a cikin aljanna ga hadisin da yake sahihu sunan ibn majah hadisi na 609 man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin aw asgara wanda ya gina masallaci ko da kankantan masallacin kamar shekan tsuntsu ne malamai suka ce wannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne saboda misali na kankantan masallacin da ka gina ba wai ana nufin ana samun masallaci wanda girmansa mai fi shekar tsuntsu ba wato gidan tsuntsu manzon Allah ya ce masallaci in dai aka gina ko da kankantar su kamar gidan tsuntsu ne bana Allahu lahu baitan fil jannati Allah zai gina wa mutum daki a gida a cikin aljanna a dalilin haka an samu hadisai da dama akan haka daga sayyidina Umar da wasu sahabbai na manzon Allah ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 607 sahihul jami'i sagir hadisi na 6128 alfahari haramun ne ka yi kokari ka cire alfahari daga zuciyarka a lokacin da kake ginin gida abinda malamai suke nufi kenan ta wajen tsawatarwa da annabi